بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاكم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حق قدره ومدار العظيم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيني على التهيان والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء عيني على الدعيان والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء تذكرت والأشواق والذكرات لنحو رسول الله والزفرات عيني على الدعيان والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء وفي كلامي ثم وجهي والوأتي وأولي إليه الدهر والأبرات عيني على الدعيان والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء ولم أجد أمثل ثوري شيئا أحبه سواه وأوصي فيه والسكرات عيني على الثياب والبرهان علم إلهي ملجأ الكرماء وهل يتأتاه رب غير محمد فبشر إلا به والنغمات عيني على الثياب والبرهان علم إلهي ملجأ الكرماء فما أشك المارون غير محمد وما يشك المارون في الحرات عيني على الثياب والبرهان علم إلهي ملجأ الكرماء وما وجد المارون غير محمد فأحمد من رحماننا رحمات عيني على الديان والبراء حبيب إلهي ملجأ له الكرماء الحمد والشكر العليم وأحمد عليه أتت من ربه صلوات عيني على الديان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء أريد بك الماء وذنبي حاجزي وإن يلهز الماء ذو الأقبات عيني على الديان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء محمد ما آمن وهاشر وعاجب من تعلو به الدرجات وإني على الدعيان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء عيسى وإبراهيم كل مرية فزالهم التبشير والدعوات وإني على الدعيان والبراء حبيب إلهي ملجأ عليه الكرماء صلاة الله ثم سلامه لنا عظم من أجله بركاته وإني على الدعيان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه صلاة الله ثم سلامه فدره مني آمه عرفات أعني على السعيان والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء وأهل شرابي من حريص ورومة وتدنو لنا الأنوار والثمرات أعني على السعيان والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء فآتي مجيئا موئلا وإقامتي لدى حرم المعرفة قربات أعني على السعيان والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء أنادي يا خير الأنام وإنني أسير نرى من مسلبي لحظات أعني على الدعيان والبرهان حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليك صلاة الله ثم سلامه فتحول للأحزان والقربات أعني على الدعيان والبرهان حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليك صلاة الله ثم سلامه فتسأل للساعات والنفقات أعني على السيان والبرهان حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه مع الآل الكرام وساله بهذا من الأشواق والذكرات أعني على السيان والبرهان حبيب إلهي ملجأ الكرماء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a ƙuritul kalmani shehu radiyallahu ta'ala an yace ina nufin gamuwa da manzo wanda yake mai shafe kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shafe kafirci ya shafe duk wani bata wazan biya hazi alhali laifuka na suke tsare ni daga samun haka wannan yana daga tawaru'u wanda aka san bayin Allah da shi a koyaushe wa in yalhazil mahi idan manzo da yake bai shafe kafirci ya dubo ne yalhazi da kasarar zadin saboda asali yalhazi ne ma saboda majzumi ne amma in ya kasarar ne liltika isaki ne ɗoyil aka bato sai ya zamo an naɗe duk wani tudu duk tuddan da suke hana na gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamo duk an shafe su in waye gari ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzan Allah ya so a ce ina kusa da shi ai ku sai waye gari din gani gashi Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai mai shafe kafirci ne Ahmadu ya fi kowa kuma tsayawa ga yabo ga Allah wa huwa hashir gare shi ne ake tara jama'a tashin alkiyama da za a yi kamar dan a bayyana matsayin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana fada ana fada to amma ba a gani ba amma an aka tashin alkiyama kowa ya gani a gabansa ga annabi adam an ce ya zo ya ceto ya ce a'a ga annabi nuhu ya ce a'a ga annabi ibrahim ya ce a'a ga annabi musa ya ce a'a ga annabi isa ya ce a'a amma ana zuwa wajen manzon Allah ya ce ana laha ana laha ana laha aini ne zai ke tsaya wannan matsayin ka kamar tashin alkiyama an yi ne don a nuna ɗaukakansa wanda a baya an faɗa cewa manzon Allah an fifita shi akan dukkan halitta yake da wani ji ko wani abu to a sannan zai gani a fili a sannan ne zai gani a fili wa aki bu manta alubihi daraja shi ne wanda ya zo na ƙarshe wanda darajoji ke ɗaukaka da shi shi ne banzancin sai ya zo a ƙarshe amma shi ne kuma darajojin duk mai daraja suke ɗaukaka da sababinsa shi yasa hatta su wanda suka gabace shi kamar na ibansa ne hum jami'an arsaluhu sabaquhu wa ala shamsi tasbiqul arwahu da ya sa wa ibrahima kullu maziyatin kullu maziyatin duk wata daraja ta tabbata ga annabi isa da annabi ibrahim ala nabi na wa alaihi masallatu wassalam da ya sa aka ce sun sami daraja babba fa za su wa'annan lahu tabshiru albishir ya tabbata gare su wato shi annabi isa ya yi albishir da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wadda a wato shi kuma annabi ibrahim ya yi addu'a da aiko manzan allah rabbana wa aslimu rasulan minhu alayhi salatu lasu wa salamu salatu lasu wa salamu tabbata gare shi da na azumat min ajlihi barakatu albarku su girmama gare mu saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin manzan allah albarka ta mamaye mu ta ko'ina zama kome na mu cikin albarka yake alayhi salatu lasu wa salamu salatu lasu wa salamu tabbata gare shi fataqarrubu minni amma amahu arfatu arfata kusata daga gare ni a wannan shekarar Allah ya sa a wannan shekarar ashe na je na yi haji Allah ya hore zuwa haji ga musulmi irin abin da ke faruwa a wannan wakashi musamman yan waɗannan shekarun a ce ba tsayuwar arfa to Allah ya kauda wannan daga musulmi Allah ya kauda wannan daga musulmi waya ni a mahudin da nasu ba a matsayin zarafi ne makonin fihi ne yasa zarafi ne waya nu sharabi abin sha na ya daɗi min arisin daga rijiyar arisu wa rumatin da rijiyar rumatu wata nuna dal anwaru haskake haskake su matso kusa da mu wasu maratu da 'ya'yan itatuwa ko duk wani abin da za a amfani shi ya zamo duk abin da ake nema ya zamo kusa da mu fa'ati baƙi'a a wannan wakashin fasayin je ga baƙi'a makabartar mutan madina inda aka binne da yawa daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallam da yawa daga iyalin gidansa da yawa daga tabi'ai da wanda suka zo daga baya mauhinan tsakiyar dare wai kamaci da na haramin mai gashi ina zaune nan ga haramin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai shafe kafirci fati kurba to ai wayannan ibada ce babba wannan ita ce babban ibada a ce ga ka ga haramin manzon Allah ko ga ka a cikin haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ibada ce wannan ka zauna a raura kamar kana cikin aljanna ma baina baiti wa minbari rawratun min riyalil janna unadi ringa asiri da manzo ya hayral anani ya wanda yake fiyayen halitta wanda ne a siru gara ne hakika ne abin ribacewar bege ne bege gare ka ya ribace ne ba ni da ta kaina ko yaushe inda soyayyar ka ta kai ni nan nake matsalabi abin da nake nema daga gare ka la hazatu ka dubo ni abin da nake duba nake nema daga gare ka a ce ka dubo ni alaihi salatu wassalamu salatu wassalamu tabbata gare ka tufarijul ahzana albarkacin salatin salatin nan ta yayi dukkan wani bakin ciki daga gare ni a tayo ya zama in ana so ya dace da kurbatun sai a ce kufar raju lil ahzanu aga zai dace da kurbatun din kenan zai zama fi'il mabni lil maf'uli ahzan din ya zama na ibn fa'il kufar raju lil ahzanu a yayi baki ɗayan bakan ciki daga gare ni duk abin da yake damun musulmi Allah ya yi kowa da irin abin da yake damun sa to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala albarkacin manzo albarkacin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam albarkacin yabon manzo Allah ya yi wal qurbatu da dukkan damuwa dukkan wata damuwa in an ce tufar rajulil ahzanu wal qurbatu ba bukatar sai an yi tawili amma an ce tufar rajulil ahzana to qurbatu ya zama mubtada ne da aka shafe labarinsa a koyaushe ko idan ba za a yi tawili ba ya fi kyau yawa a ce sai an yi irmari to irmari aka san cewa ba irmari ne alaihi salatu lasu wa salam salatu lasu wa salam tabbata gare ka fatas salulin fatas hulu fatas hulu sahula ya hulu ha babban da rama fatas hulu litta'at ayyukan ni gaba daya su zama sun yi sauki gare ni duk aikin bi da zan yi duk abin da yake ibada ne ko biyayya ne ga Allah ya zamo in ji sauƙin yin sa sabanin yana masalan shaidan yakan yi wasa da hankulan wasu ya zamo ba abin da yake mai nauyi a wajen su irin bautar Allah ko ba abin da yake mai nauyi a wajen su irin biyayya ga Allah sai ka ga masalan wani da za a ce ya kashe kaza akan banna sauƙi kashewar yake amma da za a ce ya kashe ɗan ushurun ushurun wannan ma akan bin Allah sannan ne fa hankalin sai ke tashi to ya zamo Allah ya magance irin wannan ga jama'a ya zamo ayyukan din suna sauƙaƙa gare su wannan buƙatu da duk abin da za a ciya ya zamo duk abin da ake buƙata yana zuwa da sauƙi ba sai an wahala ba Allah ya hore man duk abin da muke buƙata zama ya zo da sauƙi alaihi ma da alaihi kirayi masari salati da salami da fata gare shi tare da alaye masu girma da sabansa لهذا بل الأشوار البركة الصلاة لنا سلام بيجي دوري غرين هر أبدا زمو مي بيجي ني غمرزان الله والذكرات وهكا نتنا منزان الله دوري غرين إذا مو كويوشي إنا تنا منزان الله صلى الله عليه وسلم انتهى على بلا نزيب نمتي تتوب الصالحات والصلاة والسلام على أصحاب الدرجات ومتهي الكمالات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي المقامات والكرامات انتهى wanda wannan shi ne rubutu na farko da aka yi na wannan kasidu na tahali'a tun shekaru 60 har da wajen hudu yau da wannan rubutun tun daga shi ya faɗa waɗanda zan sarki mu bi ƙarar hadibin harafin tijjani ta ibrahimiya isra'il ibrahim da mawu halifa shehu isma'il shi ne ya rubuta tun ya gama raba rubutawar daren laraba sha uku ga watan safar hijira ta dubu da ɗari uku da saba'in da tara za a yau kenan an samu shekaru sittin har da hudu da rubutun a gashi hamma da wata biyu ko a kai tunda shi a watan safar ne yanzu gashi muna cikin rabi usmani da wata biyu ba yan kwanaki ko na mai rubutun ya tafi amma ga rubutun nasa ana amfani da shi ko Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka wa da alheri Allah ya saka wa mai rubutun da alheri Allah ya saka wa baki ɗaya shi wannan mu da alheri Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ubulika wal Fatih nasir al-haqq lil haqq wal ali ila siratikal mustaqim آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين